بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau litini sha biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari arba'in da takwas wanda ya daida ashirin da bakwai ga watan julai dubu da ashirin da shida miladiya a wani majalisi na abu da safe da muke karatu cikin littattafai yau ranar ƙur'ani ne da ilmukansa tafsiri na sa'idi za mu tashi fawa'idun muhimma ta ta'allaku tafsirin ƙur'ani fa'idoji muhimmai wanda suke da alaƙa da fassara alƙur'ani mai girma min bada'il fawaid libn al-qayyim rahimahullah ta'ala ya sirato daga abin da shi ma ya laka so ya rairayo daga littafin bada'il fawaid na ibn al-qayyim ibn al-qayyim so da dama a cikin qur'ani in yana in yana shiga yana fita yana shiga yana fita to yakan dan dawwane wasu yan fa'idoji haka daga baya sai ya mai da su littafi a kira su da fawaid to shi ma a ciki haka sai ya wannan Allah ta bai ba shi dama ya ya wallafa tafsiri ba to amma kuma yana da wato manganu da yawa ayoyin ayoyi da yawa shi kansa Ibn Qayyim yana da manganunsa da yayi akan ayoyin Qur'ani da an an zo an wallafa su waje daya an tara su a waje daya saboda jama'a su fa'idanta shi da malamin sai Ibn Taymiyyah da sun wallafa tafsiri da an ji daɗi kwarai da gaske to amma yanayin lokaci da kuma yadda kowa da kuma abin da ya sa gaba a wancan lokaci ibn qayyim yake cewa imana yace faslun fasali qala yace an-nakiratu fi siyaqin nafi idan aka samu nakira a makora na kore zance ta ummu to tana ganga mai hukunci an-nakira ai kusa ita la ta khasu li mu'ayyan li mu'ayyan fi nafsiha dama zaka ce wata mata wani yaro wani mutum ita kanta dama ta game kowane iri ne kawai ba a ta'ayyidin mutum ɗaya ba kaga wannan akwai wani nau'i na ta'amimi tunda ba a fayyace mutum mutum ba a ciki sannan kuma sai aka kawo nafayi kace la shi kuma annafi aidan aiban la qisasa lahu ba shi da ba shi da wato wato keɓance wani abu in ka ce abu babu sai in ka keɓance ka ce a banda kaza babu babu kowa a masallaci sai in kace sai dai wani to kaga yanzu kuma an sami an sami na kira wata take la ta khasu li muayyan ita am ce akan samu kuma annafi wanda ke shi ma am ne kaga kaga na kira plus nafi kenan idan dhamma ba'a idan dammat idan idan damma النكرة مع مع النفي يقتضى العموم كما سي زما يا زما من أشد أنواع العموم كان شيء سكتي النكرة في سياق النفي تعموم لأن ما أعلم الاختصاص بالتركيب مستفاد من قوله تعالى لا سامراه إذا انتهك ورم فدق الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا وبنجتنك da ɗai ba zai zalunci kowa ba dan ahadan yace kowa yazo bayan siyakin la wacce take nafi ne haka sai zama ya fa'idatar da wato kore duk wani wato tabbatar da adalcin ubangiji babu wani mahaluki wato nagari ne ko ba nagari ba mutumin kirki ne ko mutumin banza da ubangiji zai mishi zalunci wala ya zulima rabbuka ahada wannan la ahadan ahadan wannan nakira ce la nafi ne an nakira la qisasa laha wal wal wal nafi aidan la qisasa lahu فأفاد عدم فأفاد عدم الاختصاص بالتركيب كلا سبحان الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين rai bata san abin da aka ɓoye mata bana daɗin daɗin sanyin idaniya da za ta samu nafsun ta zo bayan la ta'lamu bata sani ba ita ma wannan ta'ummu jami'al hukum wannan kalma ta fa'ida da am wannan ita ce kusan kuma umul baqi sai ya ci gaba cewa fil istifhami haka zalika nake ya tabo bayan al-istifham min qawli ta'ala daga fala Allah ta'ala hal ta'lamu lahu tabiya shi al-istifham wannan sharadin al-istifham ya zama ya ummu shine ya zama al-istifham ya zo da al-inkari ko at-tawbihi amma yana da ma'anar kuma nafi yana da ma'anar nafi in ka ce hal ta'lamu lahu samiyan ma'anahu la ta'lamu lahu samiyan haqqan to wannan shine shine shine wato al-istifham inda yazo da ma'anan annafiyu al-istifham da aka yi shi saboda a maka inkarin wani aiki da kake ko da a maka fada kuma ya zama shi adatul istifham din an kawo ne da ma'anan annafi an kawo ne da ma'anan annafi wastinka to shine sai ka ce hal ta'lamu lahu samiya ay la ta'lamu lahu samiya hal tuhissu minhu min ahad ay la tuhissu minhu min ahad to wannan shi ma shi yana bin sa sannan kuma sai ya ci gaba da cewa kuma wa fi sharti ana samun wato jumla shartiyya min qawli daga faɗin Allah ta'ala wato nakira da ta zo bayan bayan wato shar fa yamma tara inna min al-bashar ahadan da zaran kin ga wato daga cikin yan adam wani daga cikin su to kowanne ke gani kenan shine fa imma tara yana min albashir ahad wannan ahadun ayyu ahadin idan jumla nakira ta zo bayan bayan wato shartiya to wannan tufidu kowanne tana faɗi da kowanne aka gani abinda abinda ake nuna kenan ay fa imma tara yana ayyu ahadin min albashar haka wa in ahadu min al-mushrikin sadaraka idan wani daga cikin musulmai mushrikai sun nemi agajin ka taimakon ka to ka taimake su ma'anan shine wato kowanne daga cikin musulmai mushrikai ya nemi ya nemi taimakon ku ya nemi alƙawarin ku to ku ba shi alƙawari ubangiji kaga sai bai keɓance ba ay ya ahli min al-mushrikin talaba al-ijara wannan fa'atihi ma yaqlubu ma yaqlubuhu fa'atihi ma yaqlubu ka ba shi abin da yake nema da wannan shi ma a babinsa yana fa'idantar da umum ne saboda haka yanzu misali kaga daga wannan aya za mu iya ɗauko aya mu ce kaga haramun ne haramun ne misali duk wato shaidancin mushiriki in aka je yaƙi muka bashi amana daga baya mu zo mu ce ba za mu bashi amana ba bayan mu bashi amana mun bashi istijara na fa ajarna ko mu zo mu kuma mu ci ita amana shi aka ta ba za mu yi ba wannan fadan Allah ta'ala وإن أحد من المشركين استجارك أي فأي أحد وفي النهي سنكم شيما نكرا تذو بايان واتو النهي to wannan yana fa'idantar da umum shi ma wala ya tafitu minkum ahadun kada wani daga cikin ku ya ya waiga to wannan ya zama ayyu ahadin kenan kowanne ya zama kowanne kenan to sai kuma a gaba sai ce wa fi siyaqil ithbati bi umum al-illa wal muqtada wala kuma shine zai dan baka wani wani bambanci latif bayan al-umum wal itlaq bayan al-mutlaq wal 'am shi kamar da kuka sani an-nakira fi siyaqin nafi tufidu umum al-hukmi kuma akan kowanne shi wato hukuncin sa istighraqi ne ya ko ya koshi komi to amma shi al-itlaq al-mutlaq wani lokaci ana iya kuna iya ganin wasu daga cikin malamai sun itlaqin mutlaq ka am ko am akan mutlaq ana samun haka amma wajen taqiqi da malaman usul shine zamu faɗa shi an nakira idan yazo fi siyaq al-ithbati ba yufidu al-umum bane wannan yufidu al-itlaq ne ko kuma kace yufidu al-umum al-badali al-umum al-badali in kace al-am to sai da kace al-badal al-umum al-badali al-umum al-badali shine wato ta yanda wato gamewansa gamewa ne na musaya idan wannan kaya ya zama an same shi da nan illan ka ba shi to shi kenan ba sai ka ba kowa in ka gani ba kuma in aka ce gashi ka ba ka ba duk wani miskini ka ba duk wani miskini kaga wannan kowane miskini ka zo ka ba guda ɗaya to yayi wannan ta zama idlaqi ne wannan al'umumul badali ne galibi abin da ake son ka yi shi ne mutu karya da wannan illin da aka baka siffarsa an ta yi waraka ba to kaga wannan kowane wuya ne ka yantar to ba dukkan wuyayi ne za ka yantar ba wannan shine bambanci shi wancan al'am shi istiqlaqi ne ya saka ne ka jami'a al'afaran shi kuma wato umumi na na wato al-mutlaq shine kowane fardi idan ka samu فما ترك فما فأي فرد وجد بهذه العلة to shikenan in kai mishi to shikenan wannan wannan hukuncin ya riga yayi wannan shine wato bambancin al-ihlaq da da al-umum kawai dai shi itlaqi ne bila ta'yin an sace wa an ce duk wanda ke da wannan sifan to ko guda ɗaya ka samu ka ba shi kai aiki ka mishi wannan aikin shikenan shi itlaq ne bila ta'yin fa ayyu fardin وجدته فإن الحكم يكفي ويس- ويسري على آه، ويجد سريان الحكم فيه to wannan shine ah, sai dai wani lokaci shi ma kuma ana iya samu shi ne abinda ba zai maka ishara za a hamu shiga sai dai yana ana iya samu kuma shi ma da karina wanda zai zama istikhraqi ba ba kai al'umul badalin ba ya zama ya kushe kowa da komi amma a samu karina ko dai karina na alimtinan ko karina na makamin wajen waje ne na na na wato kowa ta shafa to shi zai ga maka anan yanzu irin karina da ake samu shi ne yake cewa to a wa idza a ina ne wa fi siyaqil isbati idan aka sami wato nakira ta zo a siyakin tabbatar da zance to abin da take fa'idantarwa shine bi umumil illa wal muqtada ba bi umumil hukmi ba tana fa'idantar da gamewar ita illa din dalilin hukunci din dalilin hukunci din saryanin hukun fi fil illa mutakar an sami illa in ta hukuncin na nan mutakar aka babu illa ta hukuncin baya nan wal muktaba da kuma abin da shi wannan abin da kake tabbatarwa yake hukuntarwa ka qauli ka fadin Allah ta'ala alimat nafsun ma ahbarat kowace rai ta san abin da ta aikata na daidai da wanda ba daidai ba wanda ubangiji zai mata hisabi akan shi kaga illan sanin ta da sanin abin da ta aikata shine kasancewar ta ta ta tsinci kanta a halin kiyama a halin kiyama kuma karinan makamin kiyama kuma wannan karinan wannan illan ta shafi kowace rai saboda haka anan kaga ana magana kowace rai ne mai cikin kalila shine kalilatu maqamil qiyama an fahimta yau to wannan shi yake maka magana umumul illa shi wancan istiqraqul afrad ne wancan a baya shi kuma wannan ga wanda bai je kiyama bai shafe shi ba amma kuma duk wanda ya samu kansa a halin kiyama kalila din ja asali ya zama albadal ne rai ce wata kila guda daya to amma tunda wannan illan تصدق على جميع من ك... من وجد نفسه في مقام القيامة فهذه القضية تقتضي عموم الحكم بكذا وعموم المقتضى أفهمت أكو؟ وأنا شيء شيء أبن دا أبن شيء أنا ما لك ما لك ما أنا أشتري شيء إذا مغنى ابن القيم فأنا كذا أنا إنسان مطلق ني أما كما بالقرينة sai zama akwai umumul hukumi ga duk wanda ya tsinta kashi a wannan da irin wannan illa din wa idza udifa ilaiha kun idan aka danganta mata kullu ita ma ta ta faɗi da umumul illa wal muktaba din kamar fadin Allah ta'ala wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za ta zo tare da ita akwai wato mai jagora ko mai mata shaida wannan shi ma qariyatu maqamil qiyama ya faɗi da cewa kowace rai ce kowace rai ce kowace rai ce ba kawai wato al-umumul badali ake magana ba wa min umumiha bi umumi al-muktaba da kuma wato game game wato siyaki inda siyakin abin da yake hukuntarwa kan fadin wa nafsin ubangiji yake rantsewa da na- ya rantse da rai wa ma sawaha ko ka ce wa man sawaha wannan shine ma'anar ko ka ce wa ma sawaha da kuma yanayin daidaitan ta ubangiji ya rantse da daidaitan rai din rai da da daidaitan ta wannan wa ma sawaha eh, shi ma suka ce wannan mu'am ne amni ya kunshi kowace rai tunda wannan illa na daidaita rai din yana tare da kowace rai saboda haka ubangiji sai ya rantse da ita to sai zai shiga wani fasalin kuma fasalin wa yastafadu umumul mufrad al muhalla billahi amma dai an fahimci bambanci tsakanin wannan shi wannan mutlaq din da da- da am shi am istiqraqi ne istiqraqu tabi'i al afrad shi kuma ah, mutlaq shi al umumul badali ne لا يستقرق جميع الأفراد ولكن فمتى كانت العلة كان سريان الحكم فيها وإنما الإطلاق فيها يفيد العموم البدلي أي إطلاق بلا تعيين إطلاق بلا تعيين فأي فرد آه، وجد فيكفي سي فاصل وانتم مبوش أنا ليه مبوش. نعم سي الإتقان في علوم القرآن أنه ما تدشي والله سكر كرمته wannan ya mabashi ya tafi kanta ne ala ba ba ba ba ba ba ko da ke dai an ba a yi hutun ba a shi na? eh ya kira ka? ba sha da za ku to al-idrafi ulum al-qur'an ba da cewa min hada da ciki akwai suratul fathi suratul fathi akhraj al-hakim wa ghayruhu imam al-hakim da wani sa sun fitar عن المسور ابن مخرمة دقى مسور دان مخرمة ومروان ابن الحكم دا مروان ابن الحكم قال سكتي نزل سورة الفتح بين مكة والمدينة سورة الفتح وبنجي أسوك تاني أتقان مكة والمدينة في شأن الحديبية قامي دا لمرون حديبية من أولها إلى آخرها دقى فرقنت هالو أكشنتا wasu yawancin malamai sun tabbatar da wannan isnadin wannan abin da imamul hakim ya rawaito a cikin al-musadrak ɗinsa imamul hakim a cikin al-musadrak yana da wato faɗan ruwayi da yake da su tafsiri so mutum ne mai sun da kyau kwarai da gaske yayin da yake son ya tafsiri bai ruwaya to idan kuma ba al-musaddar na al-hakim kamar da kuma zai kowa wasu da tafai da suke ruwaito hadisai a wato tafsiri isnadodin su to wannan yace ya sauka ne a sha'anin hudaybiya tun daga farko har ƙarshe isnadin kuma wannan ruwayan a cikin jama'al qurra wannan al-sahawi ya tabbatar da shi وفي المستدرك ايضا كما قال وقت المستدرك في ذاك من حديث مجمع ابن جاريه ده حديث مجمع ابن جاريه ان ان اولها نزل بكراع الغميم cewa farkon aya farkon ayoyin suratul fatih sun sauka ne a wani waje da ake kira qura'ul gamim shi ma ne sanadi sanadi ne sahihi sanadi ne sahihi mutammi ibn yaqub ke rubuta daga mutammi ibn jariya yake ba da labari isa ce mai dan tsawa kan ku koma wa min ha daga ciki kuma akwai fadan Allah ta'ala يا أيها الناس يا كمتالي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الحجرات الآية أخرج الواحد إمام الواحد يا رويتو عن ابن أبي مليكة دقى عبد الله بن أبي مليكة أنها تيوى نزلت تاسو كان بمكة مكة يوم الفتح رانا لأقبو مكة لما رقي بلال على ظهر الكعبة لوكة بلال يحاو سما الكعبة وأذن كلا سنة فقال بعض الناس يوسد ما ساشي متى سكتي هذا العبد الأسود shin wannan bawa baki yu'azzinu ala zahril ka'ba zai wato zai yake yake kira sallah a saman ɗakin ka'aba wato kamar suna tabbatar da shi kenan wannan kaga shi wannan isal da samur salle ibn abi hatim ar-razi da al-wahidi kamar da al-siyuti anan ya faɗa su ne suke fitar da shi wanda kuma abdullahi bin abi mulaika yana da yake zasi da alu abi bakar amma shi tabi'i ne ya ce mazala ya faɗi labarin kisan da shi bai halarta ba kaga wannan ya zama isnadi na mursal kenan ya zama ana bukatan isnad yana yana bukatan a tabbatar da shi saboda li'annahu annana al-isnad ya ce annaha nazala bi makka ko ma'anan abin da ya faɗa kenan saboda haka wannan ba zai zama hujja shi kadai ba sai an je an tabbatar an an duba sauran qara'in amma dai qara'in da kuma abin da shahara wajen malamai ce labarin kusan kusan labarin hawan shi bilal ba shi ake magana ba cewa ita wannan ayan ta sauka ne a makka a wannan lokaci din ko kuwa to wannan shine ake tattaunawa sai an duba qara'in wannan sai sai zamul jam'u sura al-qamar al-aya qila wasu ce inna annal yawma badr ta sauka ne ya rana yakin badar hakahu ibn al-faras ibn far ibn al-faras ya yi kaito wannan labarin wa huwa madudun labari ne wanda abin tunkudewa lima sa ya fi fi nau'i tsani saboda abin da zai zo a nau'i na biyu za mu faɗi shi a gaba ثم رأيت sai kuma daga baya naga Ali ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas ma yu'ayyiduhu abin da yake wara mishi baya abin da yake bara mishi baya cewa sai zamul jam'u wannan ayan ta sauka ne a lokacin yakin Badar wannan za ka iya zama ta sauka a lokacin yakin Badar din ba kamar da shi sai ne yake koyewa ba riwaya ne daga Abdullah ibn Abbas zai gare ta nan ba zan iya tuna asalin isnadin riwayan ba amma dai shi siyakin ayan in aka ci ta sauka ne a lokacin yakin Badar to wannan ba abin ba dai sai yake ba ومنها daga ciki قال النسفي امام النسفي wannan malamin ko ai kusa imam nasafi wanda yake da rubuce rubuce ba ash'arin da ba ash'ari ne ko ba turiji ba turiji qawlu yace fadan Allah ta'ala qudratu min al-awwalin al-waqi'a wa qawlu da fadan sa'a bi hadha al-hadith antum mudhinun nazalata fi safarihi zuwa kone a tafiya a wani tafiya da mazalla yayi wala ma aqif lahu ala musannad amma ni jama'a sami isnadi ba ban samu hujjarsa ba shi dai haka ya faɗa ban san ime hujjarsa ba shi ko dan bayani shi ba to wataƙila ya kalla karina ce wataƙila kuma ba karina ya kalla ba yana da wata ruwaya amma dai shi yana cewa shi bai ga bai ga hujjarsa ba sai mu tashi ta annan da ku za ku yi tasha a za ka je makaranta ne eh to muna ta yanzu ka sha magani mana sosai sai dai zai saka bacci kuma a garin mara ba shi da daɗi ga sha dai sai ya kashe ma jiki ko sha lura ta din to mu karanta wannan akwai wanda jiwa nudi ne? za ka jiwa nudi? to akwai mu dauka hankali to na arba'in da minti na mai mutane na arba'in da biyar ko? ja'altu abajada ala kulli qari'in wannan shatibiyya جعلت أبا جادة على كل قارئ دليلا على المظلوم أولا أولا ومن بعد ذكر الحرف أصبي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا ورب مكان كرر كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس محولا وهو ليس ليس محولا جعلت أبا جاد سنة يا أبا جاد حوض حوض أي كلمة إن وأن wannan hurufu abajadin kusa akwai dan bambanci wajen tartibul mashariqa da magari ba ko wajen wannan wannan abaja da hawwas din nan akwai dan bambanci kadan sai ku je ku samu bambancin wajen wajen jeren giyar to amma shi anan da ya sanya abaja tsarin abaja da hawwas din akan shi ne zai dinga yin alamomi ma waɗannan malamai makaranta ala kulli qari ga kowane makaranci dalilin ya zama kamar dalili ne alal manzumi wanda zai zai shiyar da kai zuwa ga wato wannan wake din kowane harafi na sanya shi awwala awwal na farko sannan na farko wato na farko sannan mai bi mishi na farko sannan mai bi mishi aw na farko harafi shine hamza a zai zama na nafi'u kenan na biyu shine ba zai zama kuma na qalun kenan na uku shine ja zai zama na warshi kenan haka haka zai tafi shine awwala awwala na farko sannan mai biyu shi wamin ba da zikirin harfa bayan na faɗa maka harafi da aka yi saɓani wajen karanta shi usmi rijalahu in na tashi sai wato in yi ma wato mazajen wannan wanda suka yi wannan karkira da ko hamza ko kisa'i ko waye sai in mishi wato mishi suna da rumus da alamomi mata tankabi yayin da kowace a kowane wato wata ruwaya kowace kira'a afuwan kowace kira'a ta kare a tika sai in zo maka bil wawi da wawun faisala ta bambace maka tsakanin wannan kari da wannan kari idan tsakanin wannan da wannan in na ce maka wani sai in kawo wawun wawun azafi wanda zai bambata maka tsakanin kira'an wani da kira'an wani siwa a harufin sai dai wasu kirawoyi wanda la ribatun fi tisaliha wanda babu makawa wajen ma'ana za ta sadu ba tare da na kawo maka wawun ba to ba zan kawo maka ba idan har ma'ana za ta miƙe ba tare da na kawo maka wawun din ba to ba zan kawo maka ba wa bil lafzi in kuma na kawo maka lafazi wanda ke nuna bambancin qira'a na kawo maka lafazin daga to astaghni anil qaidi injala injala in ka shafa in ya bayyana ya bayyana da kansa da lafazi din ba tare da na kawo maka wani qaidi ba nace wannan qira'an wani ne to astaghni anil qaidi zan wadatu gabarin in ka maka wani qaidi da nan a waƙe din suka ce kamar fadinsa maliki yau midini rawihi nasiru aga maliki to kaga wannan bai tsaya ce maka bil maddi ko bi gairil maddi ba shine alqaitin ai in ka ce maliki tunda ya riga ka maka hilafa zidin to sai ya wadatu gabarin sai ya ka maka wani kaidi kaidin ce bil maddi ko bil qasri idan bai ka maka wannan ba saboda ai karjalawa ka shafa wa bayyana amruhu ya riga ya bayyana wa rubba makanin sau dama akan samu wani waje kararar harfa da zan maimaita shi wato harafi din qabla harafin da ya zo gabanin shi lima harafin saboda wani saboda wani abin da ya bujiro na wato ina son in cike maka waka din baitin ya cika ko kafiyan ta cika saboda wannan kawai na maimaita wannan lafazin ba dan wai saboda wani dalili ba wal amru laysa muhawwila in kace wal amru laysa muhawwila al'amarin ba zai bai kamata ya zama ya ya wato ya yi tahawilin ka ba ai la yuz'iuka al'amru kada wannan al'amarin ya firgita ka shine muhawwila bismil fa'il ce wal amru laysa muhawwala to ai fal amru laysa makhufan yufza'u lahu ba wani abu ne da za a ji tsoro ko a ji abin ya ya yi maka rawar barankwai ba karka ji wannan dan ka ga na zo da wani harafi wajen ala ala ka ji na maimaita ala ala din misali to wannan na yi shi ne saboda ko dai a tatmimul qafiya ko kuma tazinan tazi ko kuma nayi gaba maka ne saboda tazinan saboda wato a kawata kawata waki din ko kuma saboda fa'ida ta cikin fa'idoji kaga kamar nan da yace awwala awwala ai akwai fa'ida na farko sanan na biyu haka haka haka yake tafiya to haka ne in ka gana kawo nan to akwai akwai abin da ya bujiro ya sanya ne wannan din karka damu in ka samu wannan to muka zo sai zai ci gaba da faɗan wato a sauran suwar motsin mun dai maimaita ne da ba dai kawai bakanta za ka je kace ta lokacin yayi wane ne zami wane ne garib ne نزعة القلوب غريب القرآن ابن عزير شايفين يتقصكو وعليك سواء أخذيته أي أهلكته كان حلقا دشي قال عمر أبو عمر أبو عمر يكي سواء ba'atahu min alkhairi wato ka nisan tashi daga alkhairi shine azaitahu wa minhu qawluhu ta'ala daga cikin shine fadan Allah ta'ala yawma la yukhzillahu an-nabiy a lokacin da ubangiji ba zai nisanta annabi daga alkhairi ba ba zai tabar da shi shine nisan tashi daga alkhairi ko kuma ya tabar da shi shine ki taimakon sa ne zai iya dauka al-arhamu al-arhamu shine wato kusanci zumunci al-qarabat shine kusanci da ke ake samu wahidatu harahimu والرحم في غير هذا في غير هذا ما يشتمل على ماء ماء رجل من المرأة ويكون منه الحمل in aka ce arrahimu abinda ba wannan ba shine abinda ya kunshi ruwan mace da ruwan namiji ruwan namiji da ruwan mace wanda a ciki ake samun ciki da shine arrahimu shine wato me sunansa ne arrahim da me sunansa da mahaifa mahaifa mahaifa wa rahim fi ghairi hadha ma yastamilu ala ma'i ar-rajuli min min al-mar'ati abin da ya kunshi ruwan namiji daga kuma ruwan mace din wa ya kunu minhu alhamlu aka samu ciki daga wajensa amma al-arhamu in ba haka ba daga baya sun koma suna nuna duk wanda wani zumunta hada ku suka ce al-arhamu alastum rushdan idan kuka fahimci kintsi tare da su ai alimtum wa wajadtum kuka sani kuka ji cewa lalle sun kintsu ka ce anas tunaran ai absatuha wato na na hange wuta wal inas ni inda kaga an kawo al inas shine ar ru'ya gani wal ilmu da ilmi wal ihsasu bi shay da jin abu shi al inas dai kawai shine wato ilmin da abin da ya gadan maka da ilmin shine wato al hawasul al hawasul khamsa wannan abubuwa da sensory organs din nan guda biyar to shine shine wato anasa an ka ce anasa abinda ka sani ta hanyar ko gani ko ji ko tabawa ko wani abu makamancin haka to shine al-inas sai afdha ba'dukum ila ba'd afdha ba'dukum ila ba'd lafazan afdha afdha yuhdi in kace al-fada'u in kace afdha shine wato ka fita zuwa waje zuwa al-fada'u waje mai sarari wajen inda yake asaha ne to idan suka ce afdha ila al-ardi yayi kokari ya tafi waje inda akwai fara inda kasa take sai wato ya sami ya tamakuni ya rike kasa din shine afdha ila al-ardi afdha ila zawjihi kuma ko ila zawjatihi shine wato ya ya zunkuda zuwa wajen ta an samu haduwa tsakanin shi da ita to wannan shine afdha din to anan an yi ne saboda sa yi tsakanin da zai yi tunna wato kinaya ta jima'i intaha ilayhi falam yakun bainahuma hajizun wato ya tike zuwa ga abin da inda ya tike din babu wani shamaki tsakanin su wa huwa kinayatu anil jima'i saye ne aka idan dan nuna dan nuna wato jima'i tsakanin mace da namiji akhdan akalal shine wato abokai ko kawaye asdiqa wahiduhum khidnun khidnun ko khadin shine as-sadiq akalal galibi a wancan lokaci suna aka sukan ce za su yi wani kawance ce ko abokai ta yi abokanayya tsakanin mace namiji haka da sauransu kuma ya zama ana kwanciya amma ba tare da an yi aure ba wannan kaga ya zama kamar wani abu na zina kenan ahsanna tazawwajna uhsinna zawwajna wato an auratar da su azahu ay afshahu sun yada shi arkasahum ay nakasahum wa radahum fi kufrihim arkasahum ya dawo da su arriksu shine radu shay'i maqluban ga ta faɗa maka can kashi wato ka dawo da abu gaba da baya gaba ta dawo baya baya je gaba shine arkasahum nakasahum wato ya mai da su bai bai wa raddahum fi kufrihim ya kuma mai da su cikin kafircin su amin albayt alharama suna masu fuskantar daki mai alfarma ai amin albayt shine ai qasidin albayt suna masu fuskantar daki din wa amma qawluhu fi du'a amma fadin mutum da zai ce amin فبتخفيف الميم تو wannan mim din ba a mata ba a mata shadda ana mata takhfifi ne wa tumaddu wa tuqsar wannan alif din kuma ana mushi madda ana mushi alqasr madda madda shine ko dai ka mushi harkatani almazu tabi'i ko ka mushi arba ko ka mushi sitta in ana mushi ko alqasr ka ce amin ba tare da ka ka ka ja ba wa tafsiruhu tafsirin shi ne Allahumma sajibli wa yuqalu amin ismun min asma'illah wa sana cewa suna daga sun sunayen Allah amma fadinsa Allahumma sajibli wannan shine zahiri wannan shine zahiri tunda wato mu yi tarayya tsakanin mu da wanda ba mu ba wajen wajen cewa amin din amin din saboda mun ga mun ga ma zaka ce amin in ka ga ma ko zaka ce amin duka wannan yayi din sai al-azlamu wannan an shiga kiba ko mu bar shi sai shafi shafi din da sai wanne ne da to atibiyar ko na ibn nawawi Mamba shi mai sa ku yi hutu ba ne? Makantar Kano. Ba gawa ba? a to ai duk bukatu ne kuma na gaba cikin ba kamar dai kamar kano ne gaskiya kano ne dai gaskiya ai yara can sun yi hutu ni a gida na tambaya can wace su yi hutu na? sun saba ko?
ko dawowa ba lokaci
فغالبا التبيان في أدب حمد القرآن النووي ina ganin idan muka zo shi wannan sai mu dan ƙara shiryawa kenan tunda shi shi wannan wani sunansa a zuhudu za ku san inda muka yi wancan na ya yi wanda ɗin na ce muku ɗaukan ya tau ido wani makaranta ana jin kamar nan ne na kamar nan ne alama ai wancan ɗaukan bai ɗauko ba ba za mu yi amfani da shi ba wa an jabir radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذ للقرآن هذا جاء محمد كان أقول سيدني كان أفضل أمه جاء يدو منتي همسن كان أقول سيدنك so alama Allah ya tace mutu dan biyu ne ko uku ne kawai bai dauka ba to shi ma wata kila katun jiya na mai sunan sa ne na al'ubudiya za ku ji ya dan datse datse ni ina ina ina ina da jawabi na ba wanda ya magana sai ya datse ana zai wani lokaci na kan abu nan wani lokaci na karasa wanne ne na amfani da shi sai in ɗauki wanda yake full din to ba na ganewa ko ba yanzu kana ganewa ba ganewa ko ba to na ai to ka dinda zuku da shi ake wannan yaje nan wannan yaje nan ai duk likicewa kawai za a yi sai da kawai dai a kai cajin shi haka nan a huta dan da manta kuma sai a ce Allah shi kaga wancan shi shi in ana ganewa tunda shi suka mushi ake yi eh to amma shi wanda kuma ya fita cewa amma dai wata din shi ma yana dan fafatawa sa wa an jabir hadisi daga jabir radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana jama'u bayna rajulain manzo Allah ya kasance yana tattara tsakanin mutane guda biyu min qatla uhud na wanda aka kashe ya ranar yakin uhud thumma yaqulu sai ya ce ayyuhuma akthar akhdha lil qur'ani wane ne yafi zama gwani a qur'ani fa idza ushira ila ahadihima idan aka gaba aka nuna mishi ɗaya daga cikin aka ce wane yafi sanin qur'ani qaddamahu fil la'di sai ya gabatar da shi a wani a kabarin lahadin da aka masa wannan yana nuna wato mata mai alqur'ani kaga ko a ko a wato lahira aka je kai ko a kabari aka je zai zama kamar shi limami a cikin masu da aka yi a cikin wato al'umma da aka sa da yawa zan haka ya zama wannan shine sunnarsa kaga wannan zai zama kamar abin da shi imamu ne nawawi sai ya nuna shine mataba mai alqur'ani rawahu al-bukhari wa an abi hurairah hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah ta'ala ya da shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam daga wajen sa inna ya ce inna Allah azza wa jalla qala Allah ta'ala mai gima da dawaka ya ce man adali waliya duk wanda ya cutar da wani waliyina faqad azantuhu bil harbi haqiqa na shilanta fara tsakanina da shi haka imam al-bukhari ya rawaito wannan lafazi din man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi akwai lafazin man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi na taba gani a wajen ibn jar al-qabri yana cewa man adali waliyan ko man azali waliyan faqad azantuhu bil muharaba sai dai kamar ina ganin bil ma'ana ne ne faɗa kamar ina ganin bil ma'ana ya faɗa ko a cikin tarihinsa ne na gani ya faɗi wannan maganar ko na kamar na gani a cikin tafsirinsa ya faɗi al-muharaba da aka haka saboda ibn taymiya da haka yake kawo hadisin shi mana adali waliya faqad azantu bil muharaba kamar yana ganin tun ai ma'anar kusan haka take Allah al mufa'ala ce to ko dai haka riwaya an ko sun daga riwayoyi da suka zo haka ko kuma an hamlu arwaya ce al ma'ana din amma asali abin da ya zo a cikin ya fi tabbata a cikin hadisin shine bil harbi ba ba bil muharaba ba to kaga anan ya kowane waliyin ubangiji in aka yi adawa da shi ka cutar da shi kamar kana yaƙi da ubangiji ne to ina ga wanda yake ahalun lahi ne shi shi wato iyalin ubangiji ne mahalicin qur'ani ne wanda ubangiji ya ce lalle a kiyaye lamarinsa kamin babu abu na ubangiji yaƙi da kai kenan kisa imamu annawu ya kawo mana wannan wa tabbata ta sahihaini kuma ya tabbata a ce a sahihaini anhu daga shi ne abu hurairah din annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah ya ce man sallar subha duk wanda ya sallar asubah wa huwa fi zimmatillahi to yana cikin alkawarin ubangiji ta'ala fala yaqulbannakum Allah ta'ala bi shay'in min zimmatihi da haka kar ku yadda ubangiji ya zo yana neman wani abu daga cikin alkawarin sa malamai sun tauna akan wannan ma'anar wannan wannan wannan hadisi akwai kashful mushkil na ibn al-jawzi yace ma'anar hadisi shine duk wanda ya sallar asubah to ya dauki alkawari daga daga wajen ubangiji cewa bai kamata haramun ne wani ya cutar da shi haramun ne wani ya zalunce shi duk wanda ya zalunce shi ubangiji zai nemi wannan azalimin da alkawarin da ya rika cewa bai ce a wulakanta shi ba to kaga man sallar subha wa huwa fi zimmatillahi anan kaga yayi sallar subha ya sa alqur'ani ya zama abuci alqur'ani to kaga ba ga aula kenan shi ka fita da shi in kowanne gama garin mutane ga wanda shi bai ma tsarin qur'anin ba ubangiji ya ce a kiyaye shi to ina ga wanda shi ya tsayi da qur'ani din da gaske kuma yayi asuba din kaga ba ga aula wannan ya zama a babu sa kenan wasu daga cikin malamai sun ce wannan a tahziri ne daga barin sallan asuba wannan sai zama falatul wanda kun lahu bi shay'in min dhimmatihi wanda kar ubangiji ya neme ka kai ya neme ku da sakaci wajen kin yin sallan asuba tunda yayi alƙawari da kun cewa za ku sallan asuba to kar ya mutane ya zo ya neme ku da sakacin kin yin sallan asuba wani hadisin hadisi na da yanda ce daga Abu Huraira da Abu sahabbai da dama sun rawaito hadisin so Jundub bin Abdullah al-Badali su Abu Huraira da sauransu da akwai ƙari da ya zo cewa man sallar subha fi jama'a ya zo a ce al-musakhar al-musakhraj na Abu Nu'aym yace man sallar subha fi jama'a to wasu daga cikin malamai kamar sun dan yi dadar da shi wannan ƙari da ƙari da man sallar subha fi jama'a amma ko da mun ce dai za mu yi dadar da wannan ƙarin amma fasar za ka iya ɗauka cewa wanda ya sallan asuba a jam'i to yana cikin alƙawarin ubangiji ka fitar da shi domin wanda bai sallan juma'a wanda bai sallan asuba ba shi wannan kaga ai ba ai alƙawarin ubangiji ma baki ɗaya ba ya ya ya kwance shi to wannan kamala wannan hadisin ya zo kama da wanda ya zo da ya sallan a kamalan sallan zuwa da sallan kuma a kamalan sallan shine yi shi a cikin jami'i to sai ya zama kamar ma'anar ma ko da ma mun ce shi malamin Abu Nu'aym din a wani Abu Hafs Muhammad ibn Ahmad ibn Hafs al-Raqqam at-Tustari laysa bil mashhur to amma kuma dai ziyara za ta zama ziyara ce wacce take wata ila ziyaratu bayani ce mudarrada da ila fi jama'a shi malamin sa ne yake masa bayani shi kuma sai daga cikin shi kuma sai dauka cewa wannan tsarin tsari ne na hadisin manzo Allah dan abin da yake shine masala salatul subhi wata kila shi ya ce da masala salatul subhi sai ce fi jama'a yana bayani saboda bayanin zai dauka zai dauka bayanin haka wa an al-imamai al-dalilaini kuma an rawaito daga manyan malamai guda biyu shugabanni abi hanifa abu hanifa an-nu'man ibn thabit abu hanifa da ash-shafi'i shafi'i shi sunan tawani ne muhammad ibn idris ash-shafi'i banda shi waye sunan muhammad ibn idris akwai muhammad ibn idris al-hanzali abu hatim abu hatim ar-razi rahimahumullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kansu qala suka ce in lam yakun al ulama wa awliya Allah idan malamai suka zama ba su ne waliyan Allah ba falisin lahi waliyan to ba babu wani waliyi kenan ba waliyi to in kuma ba kuma karanta qur'ani wanda suke aiki da qur'anin nasu suka san tafsirin suka san mashiga da mafitan ayoyi ba san ba zama waliyi ba to wai zama waliyi kaga al-qurra a harshen magabata al-qurra galibi ma fita al-qurra ana magana al-ulama ba ana magana al-qara wanda suke la ya'lamu kitaba illa amani ba wannan ila ya alamu kitaba illa abani wani bangare ne na alqira'a suka samu amma ba su samu alqira'a alkamila ba karatu a cikin ta ba dole sai ka zama ka san karatun sosai kuma kana aiki da karatun wa qala al-imam al-hafiz al-imam al-hafiz abu al-qasim ibn asakir babban malami al-hafiz ya fada ya ce rahimahullah ta'ala Allah ta'ala ji kansa i'lam ka sani ya akhi ya kai dan uwana wa faqana Allah wa iyyaka limarbati limarbatihi Allah ta'ala ya jata da mu da mu da kai baki dai zuwa ga abin da yake yarda da shi wa ja'alana mimman yashahu wa yattaqihi haqqa tuqati kuma ya sanya ni da kai baki daya daga cikin wanda suke tsoron Allah kuma yake suke kiyayen ubangiji cancantan kiyayen sa ka sani cewa anna luhumul ulama tunda yanzu ya ce maka malamai wanda suka san qur'ani suka san sunna su ne ake magana da ake cewa a kiyaye su sai ce to ka sani annal luhumul ulama'i tunda ubangiji ya hana ta da su to naman malamai masmuma dafiye da ita wa arafullahi al'adam ubangiji kuma fi hatki astari muntaqishihim ma'luma wa arafullahi fi hatki astari muntaqishihim ma'luma al'adam ubangiji sananniya ce wajen bankade asirin duk wanda yake kushewa malamai ke aibata su idan ba aiki sa kenan kushewa malamai to al'adam ubangiji sananniya ce wajen da sanin da sanin za ku ga zai mutu e mutuwa wato wanda za a kushe za a banka da asirinsa shi ma da zama an fallasa shi asirin shi ya tono wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bi salbi duk wanda ya saki harshensa a cikin lamarin malamai bi salbi ta hanyar baci ta hanyar zagi shi da asalbi balahu Allah ta'ala qabla mawti mawt al-qalbi ubangiji sai ya jarabta shi da mutuwar zuciya ko ne sama munafunci kare ko sama munafunci babba wannan shine babban wanda yake wato wa'idi da ake yi ma duk wani mai zagin malamai malamai duk ko da sun yi kuskure wato wannan daga ci abu mun tattauna da ni da wani a wani aiki da yana yawan koka mun cewa shi malamai malamai sun zama wato masu neman duniya ko yanzu neman duniya suke da su da masallaci na ce a kaga yanzu malaman dai su ne dai kuke sa kula da maganar su kuma ana gudun kar wannan ya zama kamar alama ce da munafunci saboda a duk yanda kamar da nace muku in ji a jama'u za a yi ba nace ba ana iya samun wani malami zan cikakken fadiri ya fi da yawa daga cikin ya yi wa su tsiya amma in ji za ka yi jama'u ne kace ka yi jama'un nan da ake ma ke yi to duk yanda malami ya kai da da shi kyaya to ba zai yi kamar kuma sauran wanda suke gogaggun 'yan duniya ba yanzu ka ce malamai sun zama 'yan duniya sun zama kaza sun zama kaza ko rabin rabin abin da ya sake ba su kai ba ko ko kaji Allah ko kasa haka abin yake domin ya shara su suke yi wanda babu babu illa wala zamba ba su su ne suke ba wa ba ba hadi ba kwata kwata akwai lokacin da wasu suka zo suka zo suka koma cewa sun gamshi don aka ba wannan arabiya amana a gwamnati sai ya ci sai ya yi kaza sai na ce a cin abin ɗan arabiyan zai yi za ka je ka samu wanda ba ɗan arabiyan bayanin ninka shi da aka je ana tuhuman shi ɗan arabiyan cewa ai ya cika za cika za cika sai aka sami wata mata ma ita gabaki ɗaya ta ma ci ta ci ta ci ta handame ta cinye shi idan ana magana ma gabaki ɗaya abinda ake ba abinda ta ake bata na shekaran baki ɗaya to na wata ne ko da wata biyu na manta gabaki ya ya isa ma'aikatan nata kuma akwai ba gwaso kwasa ma wanda ba babu su bayan boko bace yace ai ba za ku iya ai in kace zaka dinga yin statistics kawai da abin da kake gani saboda ka tsara wasu mutane to ba za ka iya bada statistics da ba sai ka kawo statistics din sosai ka ce to su a cikin yanzu kuna son ku yi a jami'u ne ku ce a cikin jama'a na bangaren kaza to sai ka ce to sai ka kawo su adadin mahanjan su dake ciki sai ma sai ku kawo statistics din wa na yan siyasa can da yan can da yan can da yan can sai a hada a gani sai a ga suwaye suka fi damu dama wallahi sai kun samu malamai sun fi damu dama duk shekataka da malami zai yi to ba za ku samu ya ya kai wanda ke shi babu ruwansa ba bai san bisa harka addini ba saboda shi din yana yi a yi tun da ta hanyar malantar yake samun alfarmar to yana yi wajen yadda zai kara ma malantar tasa ai ai wato kaimi to shi kuma sun tsoron Allah ne akwai abin da zai yi ba sai ɗaiɗewa ana iya samun haka kamar yadda musulmi duk abin da musulmi zai yi ba za a sai kai arni a ce yanzu ma musulma ai sun ba arda a abin da ai ba ai so kuke ka cutar da mu kuma so kuke ka cutar da mu to wannan abubuwa wajen adalci wajen zance ya kamata mutane su rika fahimtar shi ana iya samun wani dan arabiya ko wani islamiyya ya cuta ba ana iya samun wani abu ne mai sauki wani lokaci ma abin da ma za ga ɗaya da kuma mun yi ɗaliban ilimi gaba gaba ba ta yi amma kuma ba zai yi kace ka jabu kace wai daga kowa haka ce ba duk ko su zama haka ai kaga wannan dan'u ne na jahilai kuma saboda haka idan mutum ya zama aikinsa kenan a abin da yasa yake zagin malaman saboda abin da suke yi na koyarwa dan galibi idan mutum ya zama aikinsa kenan yana adawa kafa ala ulama bil mirsat ya zama ya tsaya a wani mafaka yana kallon yana sa malaman ilimi suke yi zai je ya faɗa to zai abin da zai bayi shine yana yi ne saboda ya tsani ya tsani malaman da suke yi to kaga munafunci sai zama ya tashi da kansu ya koma su wajen munafuncin addini kuwa kamar wanda zai zama shi ake sake zai zama in ya ga mutum da larabci zai biya tsare shi bala ne za ki kawo mana kuma a matsayin miji kuma ki rasa mana ki kawo sai usazu to in aka aka bincike aka buɗa sai ga abin da ya baya son shi larabci yace baya son larabci mu ne zama kuma baya son larabci saboda addini to kaga sai a zai munafuncin addini ba wato daki daki ne idan aka bi to ɗaya zai lalace ɗaya aka sai a je munafuncin addini ba kai ɗaya ba wannan shi ne abin da ake gudu yanzu shi ya ga wannan shi ko tarayyar da ake ta magana da yake cewa shi ibrahim tarayyar da ake ta magana da yake cewa shi ya ce wai shekara dubu da ɗari hudu an bautar da mutane kawai haka nan kawai da larabci da kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu ta wannan kaga abin da ake magana shi ne lazumin magana sai munafunci ne saboda ai yanzu abin da ke magana shine su waye suka yi kaga yana magana su annabi da sahabbai kaga yana cewa a bar shari'a ba kaga shi shari'a ne baya sake sake jigo ta to wannan shine ta hanyar inda mutane ke samu munafici su sani ba ina faɗa haka saboda muna yawan ji a wajen aikin mu muna ci wajen gangan da muke da mutane muna ci mutum ya ce ai dan arabiya dan arabiya ai shi kaza eh kana da abin da muke faruwa dan arabiya bari ku ji wajen aiki galibi dan arabiya an ya shagalta ai kun san uwakan mu dalibai da kan me su ai mun san da wato kafi yake da wahala tsakanin karatun boko da karatun addini saboda haka yayin da dan arabiya je yake ta karkare yana karatun da karatun addini to ko ku shi kuma wajen aikin sa akwai wani aiki na gudanarwa gudanar da masallaci gudanar da office gudanar da kaza wannan sunan shi administration idara to duk shi bai san waɗannan abubuwan ba ya zama da kuma dole shi zai yi an ba shi wannan waje an ce ya yi shi kuma duk wanda bai san abu ba yanzu zai yi ko yana son ya adalci ta ci amana wannan shine galibin asalin abin da ke faruwa da yan arabiya mun san abu ba akwai abu ba kun je ta ba mu sani ba kuma kun ba su sun ci amana kuma kun ce su ci amana wannan shine abin da ke akwai ana kuma samun wanda kuma shi kudan arabiya da yana cikin talauci a ƙasa da yana cikin talauci daga lokacin aka bashi sai ce to shi ma bari yi yanda zai yi yanda ya siyasa na yi shi ma ya azurta kansa wannan kuma haka wannan zalunci ne da sauransu amma dai abubuwa ne dama da awamili da yawa da suke shigowa wanda wannan in ka ga haka to kamata ya ce wasu daga cikin malaman arabiya suna kaza kaga sai ka ka adalci amma ka ce an arabiya zama ki da ka ciki ai da zaran muni an ce dan wata dan arabiya yana neman ta ni kawai ba zan yi tafi ba ni sai ka ga wani arabiya kace kai arabiya wato musulunci kenan shi ba labarin ko muke cewa duk wanda kaje na cewa baya sana rafi alama da nafi munafiki ne munafunci ne a zuciyarsa balahu Allah ta'ala qabla mawtihi bi mawtil qalbi ubangiji zai jarabce shi kafin mutuwansa da mutuwan zuciya domin ubangiji ko cewa yayi fal yahzal ladina yukhalifuna an amrihi lallai wato mutum ya waɗannan wanda suke saba ma umarnin manzon Allah su ba a hankali an tusibu fitina kawai ta fitina ta same su aw tusibu azabun alim ko azabun mai ta same su fitina shine fitina zuciya da zama an samu karkata a zuciya insha Allah muka zo mu zo tashi a babur albabur rabi da wa sha Allah barakallahu fiikum na muntakisihim al-muntakis shine wanda yake al-intiqas yake aibata mutane yake batan su yake kokarin fuzgo na kasan su tawayan su kamar kamar kamar kamar za mu misali mu kawo suna kamar kamar da Jamil bin Antan shi yanzu shi da shi da ya damu jama'a yanzu da da surutun banza yanzu gashi ubangiji da ta hasku asarihi shi kuma babu wani abin da zai karanta face a ciki sai ka samu ubangiji ya lallabe harshen sa ya ji yayi kuskure kuskure kuma ban mamaki wanda ba yara ƙara shi yasa ma ni nake cewa ai wannan ashe za a bashi da yara kawai a bashi da yara ɗan da irabi da yayi masu irabi kawai su musu ya can su su wannan to akhlaq habit alquran al-ajuri ta وده كاشف أبو فضل حمد القرآن الأدلة حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا يعقوب الدورقي يعقوب شنو يعقوب الدورقي من اسمه ثاني بابا ناشي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل لك عبد الرحمن بن بديل عن أبيه ده بابا شنو بديل بن ميسرة عن أنس بن مالك ده أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهل Allah ta'ala a cikin mutane yana da wasu iyalai kila aka ce manhum wane ne su ya rasulullah ya manzon Allah qala yace ahlul qur'ani ma abota qur'ani wanda suka dan kabo da qur'ani da koyarwarsa hum ahlullahi su iyalan Allah ne wa khassatu kuma ke badatin ubangiji ne wannan isnadin sai isnadi ne sahihi isnadi ne sahihi Abdurrahman ibn Budal fiqa ne baban shi Budal ibn Maisara fiqa ne Abdurrahman ibn Mahdi fiqa ne shi kuma wato Budal ne na rawaito daga Anas bin Malik sahabban manzon Allah قال يتي حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو أبو عبيدة الحداد قال حدثنا عبد الرحمن بن بوديل عن أبيه دق بابنسا شين بوديل بن ميسرة عن أنس دق أنس بن مالك وأنا متابعة شيء متابعة أكي مواني أكي عبد الرحمن بن مهدي أبو عبيدة الحداد شين يما عبد الرحمن بن مهدي متابعة أمانة منسو عبد الرحمن بن بوديل ما ما ربا يكينا إن لله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته قد قد حديث المكفدة قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عاصم شيني عاصم بن بهدلة وسن شي بهدلة ما بس شي وسن شي آه سنن بابا سني شيني أبو النجود شي أبو النجود شيني بهدلة عاصم أحاديثي حديث حسن لي amma a qur'ani fiqa ne hujja a qur'ani fiqa ne hujja amma a hadisi hadisi hadisi ne hasan saboda yanayin yanda ya shiga cikin qur'ani ya sanya sai ya samu tashwishi a haddasa na hadisai yana rutuwa daga zir zir shine zir ibn hubaysh ya daga cikin malamansa a sunna malamansa kuma a qur'ani ya kasance idan ya je jira ya ji qur'ani daga Abu Abdurrahman Sulami sai ya kara idza wajen zir ibn hubaysh ya kara ji sai ya tabbatar ya zama nurun ala nuri an fahimta saboda ruwayan da muke yi na qur'ani daga asim ba ruwaya ce daga abu abdurrahman sulami kadai ba har ruwaya ce zuwa ga ziru ibn hubaysh saboda ya yi tasabbuti abin da sawa daga abu abdurrahman sulami ziru ibn hubaysh shi mu'azzam ne thiqa babban malami ne irin shi ma abu abdurrahman sulami da an abdullahi ibn abd sai dai ɗaya daga cikin usmani ɗaya daga cikin ma shi akwai fi tashayyu amma ba a tashayyu al-ghali ba ana wato ina nufin zurbi bin umayshi da shi da Abu Abdurrahman Sulami da ana Abdullah ibn Amr daga hadisi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As an annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace yuqalu za a ce da sahibul qur'ani ga ma'abucin qur'ani yawmul qiyama ranar qiyama iqra karanta warqa kuma ka tattakala fi darajat cikin matattakala na darajoji warattil ka gajeran ta karatu da kake gajerantawa kama kuma tarattil fi duniya kamar da kasance kana karantawa a duniya inna manzilataka hakika matsayinka bijiranka da ubangiji zai aje ka inda akhir ayatin kunta taqrawa a ƙarshen ayan da ka kasance kana karantawa a duniya ka karanta inda ka karanta a nan to iya inda zaka tsaya inda aka ce ka karanta inda ka tike din to iya inda zaka tsaya kenan kamar wato yanayin iya yadda mutum yaje mutum da yake karanta a duniya to iya yaji zai iya yi a lahiran ban an je ko ba ubangiji ya kara masa daga cikin fayalansa kadan ba ka kance kadan da yawa dai amma dai gwargwado yanda zai zama an samu tafadu tsakanin makaranci da makaranci makaranci da makaranci ya zama wanda ya fi ka yi a duniya ka kira waje lahira kaga zai fi ka kenan zai fi ka karantawa wala isnadi ne isnadi hasan saboda asim sai ce hada isnadun hasanun li ajri asim ibn ibn bahdala wa huwa hasan al-hadith saduq wa akhbarana abu abdullah ahmad ibn hasan ibn abd al-jabbar as-sufi qala hadathana shuja' ibn maqlad قال حدثنا الفضل بن دكين الفضل بن دكين شيء دي ودن مالم سيما محمد سيما بن عيد مكفدا قال حدثنا سفيان وانا سفيان وانا سفيان كده Sufyan al-Thawri kenan al-Fadl ibn Dukayn shi kashi tsaran Sufyan ibn Uyayna ne saboda haka in ya in ya kawo Sufyan muhammal to al-ashbah an yakun Sufyan al-Thawri Sufyan ibn ibn Sa'id al-Thawri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shi zabakan sa zabakan malaman sa an Asim daga Asim shi ne Asim ibn Abi Najal al-Kufi an zir kaga anan wane ne yayi ma yayi ma wato yayi ma wato Sufyan wa yayi mutaba yayi Muhammad ibn Shu'aib mutaba Sufyan al-Thawri yayi Muhammad ibn Shu'aib mutaba amala musu malam shine Asim ibn Abi Najib al-Kufi Azir ibn Ubaysh an Abdullah ibn Amr عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أتي يقال لصاحب القرآن اقرأ كرنتا وارتقي تتاقلا ومتاكي درجة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ka karanta kamar da kasance kana karantawa a duniya fa inna manzilataka lalle matsayinka inda akhir ayatin taqra'uha a ƙarshen ayan da kasance kana karantawa a duniya to anan ma haka za ka karanta ƙarshen ayan da ka tsaya kuma nan zai zama ƙarshen matsayinka a lahira na kamar nan muka alama ke ko to mu za a nan ko mu da inda muka yi to auren ta yi ba laifi mu dakata akwai mamaci? to na yi lambar daku kada a ni na kamar sha ɗaya neman wasu kawo ku ne shayi wasu kawo ba
وروي عن أم الدرداء أنها قالت سألت عائشة وأكل
لين اوكي ناخذ اللمبه شنو قال محمد بن مسلم تاخذ اللمبه وروي باب لمبه كو ني وانا to ni wani an ba lamba da ya kuma shi مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ba sai mutum zaɓa ko? ba shi? ta ibn tamiya yake cewa yana yi mana magana akan akan cewa wato tafsiri na magabata su ya kasu kashi uku akwai tafsirin wanda yake zai zama almutaradifa akwai tafsirin da zai zama mutakafi'a mutakafi'a mutabayina akwai kuma tafsiri zai zama mutabayina mutaradifa shine wanda zai zama sun fasara iri iri da iri kini da kini mota bayina shi ne za su ɗan samu saɓani an samu saɓani to sai a duba saɓanin saɓanin yana tikewa zuwa ga natija ɗaya to ya zama ba saɓani ba kenan in ya zama saɓanin yana tikewa zuwa ga ba natija ɗaya ba to ya zama wani saɓanin da gaske shine mota bayina to sai a samu alwasat kuma wanda ya zama mutakafiya mutabayina mutakafiya min haythu النتيجة والغاية تفسكم أصلا أبو لك تكي وزوغ ما زوغ ما أنا تفسير زوغ أبو ليني أما كما متباينة من حيث الدلالة اللغوية تفسك دلالة مثال ما كتي سراد مزاع الله سراد تبركن الله سراد قرآن السنة kaga wannan da bambanci magana ba ba shine ba shine ba shine ba shine ba shine wato wato wato kitabu din ba ma'anar su da bambanci amma kuma ta fuskar natija abu ɗaya ne saboda dukkan su suna lazimta juna to wannan shine muta kafi a muta bayina wannan shi kamar ibnu tabiya ya kawo barzakh ne baina al mutaradifa wal mutabayina al mutakafiya wato ghayatan wa wa wa siyaqan mutabayina kuma lughatan wa wa ma'nan wannan shine abin da yake faɗa to shine zai faɗi zai faɗi zai faɗi wato zai bada misali don haka idan aka tambaye za kana maqsudu sa'ili idan wanda mai tambaya ya tambaya yace abin da yake so shine da nake son a ce min wai menene furqan ko wai menene hudan ko meye qur'ani idan yana nufin ta'yinan musamma shi abin sawa suna din a ayyana shi a ce gashi abbarna anhu bi ayi ismin kana sai mu bashi mu ce to shine kaza da kowane suna ɗaya daga cikin sunayensa sai mu ɗauki ɗaya daga cikin sunayen sai mu ce gashi yanzu misali idan ya ce wa menene alfurqan sai mu ce to alfurqan shine qur'ani kaga kaga qur'ani tunda ya san qur'ani kaga mun fassara alfurqan da alqur'an ko kuma wani ce wai ne alqur'ani din sai mu ce alqur'an shine alfurqan to kaga abin da ke shi ta'yinul musamma al-musamma bil furqani ma huwa to sai mu ce to al-musamma bil qur'ani huwa al-furqan shikenan to yayi huwa al-kitab al-munazzal min Allah ta'ala wannan shine bi ayi ismin kana idza idza urifa musamma idza arafani ko ko urifa to yi yayi dai idza urifa musamma hadha al-ismi mutakar dai shi wanda aka yi wa suna din an san shi an san shi an san shi wa kad yakunu al-ismu alaman suran yana iya zama kuma alamin suna ne wato na kiran yi an san shi kai tsaye kamar qur'ani da kitabu za ku ce misali me kitabu wai to ce kitabu shi da qur'ani to qur'ani an san shi kenan a zauna alam ne wa kad yakuna sifa zai iya zama kuma sifa sifa zai zama ko ko wato wata ibara ce haka wanda za a maka bayani kamar yasalu an qauli ta'ala kamar wanda yake tambaya fadin Allah ta'ala wa man a'rada an zikiri duk wanda ya bijire ma ambatona ma zikiru to me ambatan ubangiji a wurin ويقال لو سأتي مثلا هو القرآن مثلا القرآن شيني أنبته أو هو ما أنزله من الكتب ko shine abin da ya saukar na littattafai kaga fa inna dhikra saboda shi ambato mazdar mazdari ne wal mazdar shi ba mazdari taratan wani lokaci yudafu ila al fa'il ana danganta shi zuwa ga fa'ilin sa wa tata ila al maf'uli wani lokaci aka danganta shi zuwa ga maf'ulin bihi fa idza qila idan aka ce zikrullahi ambatan Allah bil ma'na thani da ma'ana ta ta biyu kana ma yadhkuru bi abinda kake magana shine abinda ake zikirin ubangijin da shi wa man arada an zikiri duk wanda ya bujire ambato na da bakinsa abinda zai ambace ni inda shi na magana to wannan shine zikiri ai kalami fi zikrillah ta'ala an gane مثل قول العبد كما فدق الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر kaga wannan zai zama kamar ubana da an zikiri wanda ya kaurace ma ambatona shi ya ambace ni da bakinsa wa idza qila bil ma'na al awwal amma idan aka ce ma'anar farko kana ma yadhkuruhu huwa wa huwa kalamu shine abin da shi yake wato ambata da bakinsa magana sa din to na na bi abin kenan fa idza qila dhikrullahi bil ma'na thani idan aka ce zikirin ubangiji da ma'ana na biyu kana ma yuzkaru bihi shine abin da ake ambata ubangijin da shi shine ismul maf'ul ko la yuzkaru bi abinda ake ambata ubangijin da shi shi na zikiri din فإذا فإذا إلا أتي مصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول به sai ya dauka maka al-mudaf ila al-maf'ul bihi shine abinda ake zikirin da shi fa idza qila zikrullahi bil ma'na thayn a ma'ana na biyu shine wanda aka danganta zuwa ga maf'ul bihi din kana ma yunkaru bi shine abinda ake ambatan ubangijin da shi da me ake ambatan ubangiji da zikirai da aka da aka saukar mana مثل قول عبدك أن قال الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ولا أقوى سيأكسي تو ومن أعرض عن ذكري مين ذكر الله أنا sai wani malam yace zikirin ubangiji shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wala akbar kaga anan ya fassara zikrullahi ta hanyar ma yuzkaru bihi ay ma yuzkaru bihi Allah ta'ala wa idza qila bil ma'na al awwal in kuma aka fassara shi da ma'ana na biyu ma'ana ta biyu kana ma yadhkuruhu wa shine maganarsa abinda shi yake ambato din wa huwa kalamu shine maganar ubangiji din to ibn tamiy gashi yake cewa هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنا ما لفن هنا سوى إذا كان مقصود السائل إذا ما تنبيا يعني الذي يسأل عن تفسير آية من القرآن وأن يكي تنبيا أفسد مش آية لك آية القرآن إذا ما أبن يكي نبي شيني تعيين المسمى wato ayyana masa abin da aka sai aka yi wannan fasarar da shi aka sanya mashi suna da kaza abdarna anhu bi ayyi ismin kana sai mu ba sai maga in fasara mishi da duk kowane suna da ya kasance idza urifa musamman hadal ism mutaqaddi an san ma'anar wannan sunan da aka sanya ma suna din misali idan ya ce me yake alfurqanu sai mu ce alfurqanu shine qur'ani tunda ya san qur'ani ya san qur'ani din walau qala sa'ilun inda mai tambaya zai ce maka ma ma'ana qawli ta'ala me ma'anar fadan Allah ta'ala wa man arada an zikri wanda ya bijire ma ambatona wa hal muradu bi zikri abun nufi da ambato al mudafu ila al fa'il abin da aka danganta zuwa ga wanda ya wanda ya zikirin aw al mudaf ila al maf'uli ko wato idafa ce zuwa ga maf'uli bihi yani yana nufin halin ma'ana man a'rada an zikrihi iyaya wanda ya bujire daga wato daga ambatan da zai yi ambatan ambotona da zai yi aw al ma'ana man a'rada an zikrin ladhi anzaltuhu ilaykum wanda ya bujire ma wato ambatona da na saukar shari'a ta da na saukar akan ku wal jawabu ala zalika amsa akan haka annahu cewa fasaran ya hamilu an yakuna al-ma'ana man arada an zikiri zai iya daukan cewa wanda ya bujire ma ambatona ai an zikirihi iyaya ya bujire ma ambatona da bakin sa ambace da shi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kama qala ta'ala kamar Allah ta'ala yace wa aqimus salata li zikiri ka tsere sallah domin ka tuna da ni ayal tuzakkirani biha saboda ka tuna ni da hanyar yin sallah da al-ma'ana li zikiri fadin sa saboda ambatona ai li zikrihi iyaya saboda ya ya ambace ni wa yahtamil zai iya dauka kuma an yakuna al muradu bi zikri abinda ake nufi da ambato na ai ma anzaltuhu alaihi min zikri abinda na saukar masa na shari'a wa huwa al qur'an shine qur'ani aw bi ibadatu am ko da ibara da tafi wannan gamewa wa huwa ahsanu ma wa huwa ahsan wanda wannan yafi ma anzalahu Allah min al kutubi shine abinda Allah ta saukar da tafai shine zikri ana fal ma'ana man a'rada an al kutubi sai zama ma'anar shine wanda ya bijire ma littattafai ana ce an zalta na saukar wanda wato zai zai dauki izina da shi zai tuna ubangiji da shi to wannan shine abin da ake nufi wa mana arda an zikiri wa hadha al ma'ana ila al lafzi aw ila siyaqi akra yace to wannan ma'ana ta biyu a cewa mana arda an zikiri ana nufin hudaya da shari'ati da kuma kutub al kutubul munazzala ta fuskar lafazi da ta fuskar siyaqi ya fi kusanci da qawli sa da fadan Allah ta'ala فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري كذا أن فدي هدى شريعة كان aga zikiri sai zama anan abin da ake magana shine al-munazzal min Allah ta'ala wanda ubangiji ya saukar fal muradu bi zikri huna hudahu alladhi azalahu shiriyan da ubangiji ya saukar wa man ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shiriya wa man arada an zikri da kuma wanda ya bi dilin an batuna wato shiriya ta walakinahu abbara fil i'rad an zikri la anna fi ma azalahu al-hudata bi kulli insani wa inzal lahu wa taqwiban saboda a cikin abinda ya faɗe shi da azzikiru saboda a ce a wanda ubangiji suka da suka na shirya ai akwai an bato da akwai tunatar da shi da zai yi ma mutum akwai kuma gargaɗi zai masa akwai kuma tsotarwa da zai masa fa huna idza ta'ala an azzikiri to anan idan mai neman tafsiri ya ce a fassara mishi me azzikiru fa qila lahu aka ce azzikiru an bato shine kaulu shine fadin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sara tafsirin sahihan ya zama tafsiri ne ingantacce yayi yayi daidai wa idza ta'ala an zikiri fa kullu lahu in ya tambaya me zikiri sai muka ce zikiru ma azalahu min kutubi shine abin da ubangiji ya saukar da tafai ala ibadi ala ibadi akan bayansa sara ma'anan sahihan ya zama ma'ana ce ingantacciya la'anna lafaz salihu lahu ma jami'a saboda lafazin duka zai dauke su duka guda biyu ba za da sun ci karo da juna ba wa hada ikhtilafu tanawu'i wannan kuma shine sabani na nau'antuwan zance la'anna al-ma'na ath-thani saboda ma'ana ta biyu la yudadu al-ma'na al-ula ba ta cin karo da ma'anar farko din fa kullu ma anzalahu Allah da abu da ubangiji ya saukar fa huwa musalzamun li dhikri ayana lazim da bawa ya dinga ambatar sa koyaushe ya dinga tuna shi wa huwa tadhkir li ibadihi kuma zai zama kuma tunatarwa ne kuma ga bayinsa wato shari'a ce ga bayinsa ka kowane yana wato lazimtan juna kenan ma'ana ya fi yanzu sai aiko yawwa to wannan shi abu da ibnu tabiya kita yake ta bayani kenan shi ma wani lokaci ba ba ko ina yake yin yake yin sharhin ba na duba na ga aka samu waje kawai haka zai tafi abin sa kaga wajen muta bayi na muta kafi amma shi ibnu ismi ai kan gaba kan baya yayi in ka je ka duba sauran shari'a su za su maka bayani asalin abin da abin da ake nufi insha Allah sai mu sai mu takaita anan saboda haka nan almasar da ke magana ya baku ilal fa'il za a danganta zuwa ga shi mai yin zikiri din shine ai ila ila ilal qa'il ya ila zakiri in kace mana arada an zikiri shine an zikiri shine wato kaman ai zikiru zakiri zikiru zakiri li kaga ibama ta ilal ilal ilal fa'il shine qawluhu subhanallah alhamdulillah zai ila kuma zuwa ilal maf'ul bihi shine wato ilal munazzal ilal huda al munazzal to a zuhud to harfin ra sai makaranta da harfin zai ɗin magana kama za mu iya shi ya ce halin duniya wa ma fi ha jami'an siwa zullin ya zulu ma'an nahari tafakkar aina arbabu saraya wa arbabu sawafini wal ishari wa aina al'a'zamuna nadan wa ba'san wa aina as-sabiquna dawul fakhari وأين القرن بعد القرن منهم من الخلفاء والشم الكبار كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا وهل شيء يصون عن البواري هل الدنيا شن دنيا وتعباتي وما فيها لأبو لك يتكين دنيا جميعا دكا سوا فاتي ظل وتإنواتي يزول مع النهار wanda inuwa yake gushewa tare da gushewan yini wato duniya ba gida ce da ƙarau ba wani abu ne wacce take za ta wato dawowa ba ba ita ba wani abu bace illa inuwa wanda yake gushewa yake tafiya cikin sauri ba tare da wato ya dawo ba da haka duniya ba ta dimanta ba kowa ba gidan karauce ita tafakkar kai tunani aina arbabas arbabu sara ila ma abota wato sojoji manya wanda suke da sun tari nan da nan wato za a yi abin da suke so din wa arbabu sawafin ina ma abota wato as-sawafin asawafin su ne wato ma'abuta dawakai dawakai na alfarma wani ishari da kuma ma'abuta wato raƙuma tsabajen wato isa ya zama wato ana ma musu rakiya ne da ababen hawa wa aina ta'azamu na ina masu girma wanda suka girmama wajen baiwa da suke yi wa ba san ko kuma wajen tsanani wajen jarintaka wa aina sabiquna ina wanda suka yi rigaya wajen aikin alkhairi da wani fakari wanda suke da abin yin alfahari da shi su ce sun yi dan sun ba addini wato a sun yi ma addini sun ba addini gudunmawa wa aidal qarnu ba'da al-qarni ina kuma karnuka bayan karni minhum daga cikin su min al-khulafa tun daga halifofin nan manya guda hudu wa shumul kibari da waɗanda kuma za su iya za su za su iya kumbura hanci a wajen suna da wani abin da suka aiwatar a rayuwarsu masu girma ashumu shine wanda yake al'asham wanda wanda suke suke zai hura hanci saboda alfahari da sauransu to nan ya ce wa wa shumul kidari wanda suke wato da girma ina wanda aka san su da girma kamar salafunan mu da muka yi mu anan misali akwai salafunan da muka yi wanda masu girma ne kuma sun yi sun wuce surun fara sauransu mu anan Kano ne misali ka allam yakulu kaman ba halice su ba aw lam yakunu kuma ba a taba yin su ba wa harshen iya suna amal bawari don haka shin akwai wani abu da yake kare mutum yake katange shi daga halaka kenan to babu to in babu da wanda ya aikin kirkin ya tafi wanda ya aikin banzan ya tafi to kai je ka aikin kirkin kawai wannan shine sakon da shi ma yake son mu gane sai ce harfu zai ko a ya'tazzu al-fata bil mali zahwan wa ma fihi yafutu an min i'tizazi wala wala inda ba bace ka fada mana ko ka zo da nan na wancan haka ka zo da shi to shikenan wa yatlubu dawlata ad-dunya jununan wa dawlatuha mu- wa dawlatuha mukhalaqatu mukhalaqatu al-maqazi wa nahnu wa kullu man fiha ka safrin بنا منا الرحيل على وفاذي جهلنا كأن لم نختبرها على طول التهاون والنفاذ والنفاذ ولم نعلم بأن لا لبث فيها ولا تخرج غير غير اجتياز أيعتز الفتى بالمال شن يعني سلوكي يارو sai je la ya kafafa da dukiya zahawan nan tsabar alfahari wa ma fihi da abin da ke cikin wata dukiya din ya futu yana yana bushewa daga baya min i'tizazi duk abin da ke cikin dukiya na wato daukaka daga baya ai yana gushewa yana gushewa wa yatlubu dawlatad duniya yana neman wato ya sami daula ta duniya ya sami wato mallakin duniya jununa saboda tsabari a rashin hankalinsa wa dawlatuha muqalatatul makazi alhali da abin da ke cikin duniya din da za a mallaka wato kokarin cuɗanyuwa ne da abin da zai jawo maka wato almakazi kaskanci kaskanci ko abin zai ja maka abin kunya wa nahnu wa kullu man fi haka safarin domin kuwa mu inda dukkan wanda ke cikin duniya ka safarin kaman wanda ke matafiya ne da namin nan rahilu wanda kiris ya rage mu tafi ala wa fazin tare da wato a kurkusa a kurkusa wato ba tare da mun yi nesa ba jahilnaha mun jahilci lamarin duniya da abin da ke cikinta ka allam naqtabir ha kaman ba mu jaraba ba mu jaraba duniya ba ka allam naqtabir ha kaman ba mu jarabta ta ba ala qul tahawin wan nifazi saboda tsabajen wato sakacin mu mai tsawo wan nifazi da kuma wato zurmukawa da muke cikin laifi ba tare da mun tuwo ba wa lam na'lam muka zama ba musamma da Allah lubtafiya cewa babu wanda mai dawama a duniya ba wala tafrija babu wani abin da zai yaye maka zai yaye maka baki cikin ka ghairu ishtiyazi face lokacin da ka ji labarin cewa ka kita da siraki wannan shine kawai zai zama ya yaye maka bakin cikin ka a duniya kuma ba zama za ka yi ba murnan murnan cewa ka dawoma a duniya ka shiga dari ha ana ba zai wannan ba zai dawoma da kai a duniya ba babu abin da zai yaye maka zai ka maka faraji yayin da ka mutu kuwa ghairu ishtiyazi ai ghairu ishtiyazi siraki ba tare da wato sai lokacin da ka ƙetare siratin nan to wannan shine lokacin da za ka samu natsuwa a cikin zuciyarka Allah ya ƙetare da mu harfu fa'i karshe a ciki To, insha Allah sai sai gobe gobe insha Allah yau ran amsi mukulin da Abdullah gobe ta insha Allah can zamu gata sun yi magana ko za su ba mu wasu abubuwa haka na na na da muke bukata nace a bari mu fara gatun tukuna a bari mu fara in mun ga a wajen muna bukatar wasu abubuwa sai mu magana insha Allah ko yau din zan yi ma Muhammad magana in ya dawo je ya duba ko da da yamma ne sai mu sai mu ga wurin amma da wata muna katuwa wurin ba kuma gwani ma suna katuwa wajen to insha Allah dai ina ganin ba matsala in Allah ya yarda abin da muka shirya Allah ba mu da abin da muka yi kusa da Allah ya kammala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in